الأصيل مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أمر صاحب العصر والزمان وأطمأن الفداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to muna neman afuwa zuwa a makare saboda wayansu dalilai ne kuma abin da ke gabanmu shine abin da ya biyo bayan waƙiyar karbala ko da ke ba mu tashi a fagen fama nan ba bayan kashe imam wanda shine na ƙarshensu to sai su mutane suka shiga rige-rige wajen kwasan ganima a gidajen iyalan annabi waɗanda suke natsuwan idanuwar sai da bahara sai zan matan wannan iyalin gida 'ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da matan imam suka fito suna kururuwa suna kuka saboda rabuwa da masoya mazajensu da 'ya'yansu wani mai suna muhammad bin muslim yake cewa na ga wata mata daga ciki daga bani bakar bin wa'il tana tare da mijinta a cikin jama'ar umar bin sa'ad yayin da ta ga wayannan mutane sun jira kan matan Hussaini da rumfunansu suna masu tuba fasan ganima suna masu tuba na kaya irin su da su ina bin yana yau irin abin kunni da abin wuya da na hannu da sauran suna fisgewa daga jikunansu da ko da abin da ya ba su yawa a jikin suna fisgewa bayan wanda suka kwasa a cikin rumfuna to ita wannan matar sai ta ɗauki takobi ta nufi rumfan tana cewa ya iyalan bakar bin wa'id yanzu za a sonce kayan 'ya'yan manzan Allah mata kuna gani babu hukumci in ba ba na Allah ba ranjala hukuma illa lillah sai ta ce ya da tsaratun rasulullah taken da suka yi cewa wato ya tana kira ga zuwa ga ɗaukan manzan Allah fansa sai mijinta ya kama ta ya mai ta sansani sannan su matan suka fito daga haimomi din su kuma wannan suka je suka cinna ma haimomin wuta hakanan suka fito matan suna kuka an riga an kwakwace masu abubuwa suka fito suna kuka a kafafuwansu ba takalma a yashi mai zafi kuma da garjin rana mai rawa ya ce sai umar bin sa'ad ya aika da kan hussein alaihi salam ranar ashura tare da wani mai suna wali bin yazid al-asbahi da humaid bin muslim al-azali ya aika ma ibn ziyad sannan ya ce sauran kawukan sauran sabon hussaini da iyalan gidansa duk a ciccire kawukan su kuma ya haɗa kawukan gaba ɗaya ya aika da su tare da shimr bin turjaushin da kais bin al-ash'as da amur bin al-hajjaj suka gabato har ya zuwa kufa an ce kawo kan sabon hussein 78 saboda haka sai aka raba tsakanin ƙabiloli kowace ƙabila tana neman kusanci da ibn ziyad da kuma ya zuwa yazid da wannan kai wato kowace ƙabila tana alfahari ita ta kawo kan wani ko kuma kawo kaka za ta kawo kinda suka zo da kai goma sha uku jagoransu shine qais bin al-ash'as sai kuma hawazin suka zo da kai goma sha biyu jagoransu shine shimur bin dirjaushin shimur yana da cikin hawa-hawa zinawa wanda yakin hunain ya ci don haka ne masu suka ce ma imam hussein za mu yaƙe ka ne saboda ƙin ubanka za mu rama abin da aka yi mana a badar da hunain badar ƙurai shawa mai zalla shi kuma hunain kuwa hawazin shi shi ba hawazini sai kuma tamim su kuma da kai goma sai banu asad da kai goma sha shida sai muzhij da kai bakwai sai sauran mutane kuma sauran ƙabilu kai uku sannan ibn sa'ad ranar goma sha ɗaya ga watan muharram ya tafi da wanda suka yi saura na iyalan hussein ya dora matan a kan bayan raƙuma ba tare da shimfiɗa ba na san na ce shimfiɗa za a gane don nan mukan sama akan sama doki sirdi akan sa ma jaki shimfiɗa akan ci masa shimfiɗa ɗan taushi sannan kuma shi raƙumi akwai abin da ake ɗora masa rahal ana ce mashi aroki da hausa an haɗa wani kataka ya sai a ɗora shimfiɗa aka yi taushi kamar katifa katifa to sai aka ɗora su akan bayan raƙuman kawai ba tare da wani ba tare da komi ba zikau Allah alhali su ne ajiyan manzo Allah sallallahu alaihi wadi a dinsa wato jingina abin da ya bari ajiya ce ga amana amanan annabi ga al'umman nan a wasiyoyinsa ya maimaita musu ba ɗaya ba biyu ba yana musu wasiya da iyalan gidansa bayan shi su ga wani irin hadabci za su yi masa a iyalan gidansa su ne ainihin wasiyan annabi su ne ajiyan annabi su ne amanar da annabi ya ba wannan wato ba walakanci ne a ɗora mutum a dabba babu shidira don ba yana nufin jikin dabban yana taɓan jikinsa kai tsaye suka kuma kora su kamar yadda ake kora ribatattun turk da rum bitibar a wani lokacin turkawa da rumawa su a ba musulmi ne ba su su su suke su ne abokanan gaban musulmi saboda haka idan aka je aka yaƙi ana ɗebo su ne a matsayin bayi a kora su a matsayin bayi hakan na irin korawan bayi makiya daga waje ke haka aka kora a cikin mafi tsananin masibobi da bakan ciki sai suka su matan suka ce ma wanda suka dora su a karo mun gamar da ku Allah bi haƙƙillah kar ku bi da mu ta inda aka aka kada mazajen mu ga mazaje buga kawo ka suka ce in za ku tafi da mu kar ku bi mu ta wajensu to hotonan suka bi da su sai suka bi da su ta tsakankanin ka kuma na bi ta tsakanin gangunan jikuna yayin da su matan suka gani suka shiga kururuwa suna koke-koke suna marin fuskokinsu mai ruwa yana cewa wallahi ba na mantawa da zainab binta ali yayin da take nuduba na hussein tana kira da kalmomi na masu sosare da zuciya mai cike da bakin ciki tana cewa ya muhammada salla alaika mala'ikatu sama hada husainin murmadun diddima maƙo'ul aba maslubul amamati warrada وبناتك صبايا إلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء يا محمد هذا حسين بالعراء محزوز الرأس من القفا بأبي من الضحى مأسكر في يوم في يوم الاثنين نحبا بأبي من بسطته مقطع القرى بأبي من من لاغى من لاغى ابن فيرتجى ولا جريح فيداوى wannan sai ya sa ta shiga ta sa kowa kuka har da makiya da maki da masoyi duk sai da suka kuka yadda suka ji sai da zainab tana tana nurba din hussein da wa'annan kalmomi sannan ita sukaina bintul hussein sai ta tambayi gwagwanta da wa kike magana ne tunda ita yarinya ce karam sai ta ce ina magana da babanki sai ta wurgo kanta daga inda aka ɗora ta ɗin ta fada jikin babanta ta, ta rungume shi alhali yana gangan jiki ba kai ita ma tana tana magana tana ce ya walidi wallahi hazima innahu asiru min sagirin yatima wannan dai waƙe ne a cikin waƙe ne wanda ake tsawala abinda ta faɗa ba lare ita ka ta faɗi ba ta ce ainihin wannan kalmomin da ta yi shi ma shi ya sa sauran mutane su masu har makiya duk sun koka sai umar bin sa'adai ce ku ɗauke ta mana ku janye ta daga jikin babanta sai wayansu a arab ya kira su arab larabawan ƙauye wato ba su kaushe kawasan suka zo suka fisgo ta suka jawo ta suka raba ta da jikin babanta ta miƙe hawaye na kwarara bayan da ibn sa'ad ya bar karbala ya wuce ya tafi yau hanyar kuma sai wasu mutane daga cikin banu asad suka fito suka yi sallah ga wayannan jikuna masu tsarki suka bizne su bisa kamar yin mun riga mun yi bayani a baya na bizne jikuna din ji ainihin da suka shiga da su wala Allah lokacin da suka sa imam zainal abidina a kurkuku ko kuma yayin da suka tsare su a kofar gari kafin su shiga da su itimalan ranar sha biyu aka bibbizne shuhada ne saboda haka dai kasance lokacin yana kurkukun ibn ziyad amma shi ya zo ya bizne babansa ganin cewa duk wani masumi masumi ke bizne shi shi ke walittar jana'izansa wanka da sa likafani da sallah da biznewa to ibn sa'ad ya tafi da wayannan kamammu an ɗauke su a matsayin riban yaƙi da hausa muna ce musu ribatattu wanda aka ribace shine wanda aka kama shi a a matsayin ganima a yaƙi sai a ce an ribace shi asir kenan ribatacce mana wanda aka ce shi da yaƙi aka kama shi a matsayin ganima to haka na aka kama wa'annan iyalan gida a matsayin ribatattu sai da suka kusa kufa mutanen kofa suka fito suna kallon su sai wata mata daga cikin matan kofa ta tsaya tana kallon wa'annan bayi bayi an shigo da su dama an aka gama yaƙi aka zo mayaka suka zo akan tare sun zo da bayi sun ɗaɗɗauro su suna ja to ita wannan matan sai ta ce daga waɗansu ribatattu ku yi min ayyul usara an tunna tana tambayar su mata ko ribatattun ina ne za za ta tsammaci matan nan za ta ce masu muna turku ne ko rum don su ne abokanan gaba a lokacin a ce mu turkawa ne ko rumawa sai 'ya'yan ada suka ce masu na hannu usara ali muhammadu mu ne ribatattun iyalan gidan muhammadu sallallahu alaihi wa sai ta sauko daga rufinta daga bene daga dama ta hau kan rufi ne ta tambaya sai ta sauko ta zo da da ruwa da abin da wani abin tabawa ta miƙa musu to kuma hanyoyi duk sun cika da mutane na cikin kufa duk ana kallon su wa'annan yanan gidan annabi ana wucewa da su sai mutanen kufa suka shiga koke-koke suka shiga kuka wata min halin da sun san suwane ne aka yi ma wannan sai ali bin hussein ya ce da su to kuna kuka kuna niya niya nawa shi ne wanda kukan da kan fito a kirji kuna kuka kuna mun ce kukan ya wadatar da hausa to kuna kukan kuna kuka saboda mu wane ne ya kashe mu wato wane ne wa ya kashe su mutanen kuma wai mutanen kuma muke kuka kuna kuka saboda mu wa ya kashe mutu mana in ba ku ba wani mai suna bashir bin huzaim al'asali ya ce na dubi zainab yar ali a ranar banga wata mai magana wadda ta fita hikima da fasaha ba kai ka ce bakinta na harshen harshen babanta ne amirul mu'minin ali bin abi talib alayhi wasallam ta yi ma mutane ishara da su yi shuru ta yi mai da numfashi ta natsa sannan ta ce الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآل الطيبين الأخيار أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر أتبكون ولا ركعت الدمعة ولا هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقدر غزرها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم على وهل فيكم إلا صدف نتب والصدر الشنف ومرق الأعمى وغمز الأعداء أو كمرء على دمنة أو كفضة على الملحودة على بئس ما قدمتم ما بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون أتبكون وتحب وتحبون وتنتهبون إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بكسل بكسل بعدها أبداً وأنا ترهضون قدر سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة ومنى ذخيرتكم وموضع نازلكم ومنار حجتكم ومدره سنتكم على ساعة ما تنتظرون فتأسا ونقصا وبعدا لكم وسوقا فقد خاب فقد خاب فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبرئتم وبئتم بغضب الله وضربت وضربت عليكم الذلة والمسكر ويلكم يا أهل كوبا أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم وأي كريمة له أبرزتم وأي حرمة له انتهكتم لقد جئتم بها صدعاء أنقاء فقماء خرقاء شوهاء كسلاه الأرض أو كمليء السماء أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولعذاب الله ولعذاب الآخرة أخذها وأنتم لا تنصرون ولا يستخفنكم المحر فإنه لا يحفظك البداد ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد كما يدى شي من رواية bashir bin huzaim al'asadi yake cewa kai ka ce babanta ne ke magana mun sha karanta hudubobin na hajar balaga wanda halwar sai mun tsaya mun ɗauki lokaci wajen sharhin kalmomi sannan mu tattara mu fidda magana ne kuma ba haka kai ba lalle ba za ka fit ba mazancen kyakkyawan ba za ka mace kyakkyawan fahimta ba don sai ka bi mufradat din ɗai ɗai ɗai ɗai ka ka ka ka an fahimci me suke nufi sannan ka fahimci me sannan ka ka gano me yake me ake kokarin a faɗa bayan ka ga ma'anansa na luga to wannan ba za mu yi ma wannan hudu ban haka nan ba in tun da ba muna yi na darasin najir balaga kan hudu ba gajeruwa mukan yi makonni muna ta ta yi wannan ma in abin za mu yi haka nan ne kyan shi ya zama karatu ne in za a zauna a karanta abin da take amma ba zan wannan ba a gurguje abin da take cewa bayan ta yi hamdala ga Allah ta'ala sai ta salati ga babanta Muhammad sallallahu alaihi wa da iyalansa tsarkaka sannan ta ce ya ku mutanen kufa ma'abota yaudara su suka yaudara ta ce hatal da gadar don wance gadar wani irin nau'in yaudara ne wanda akan amintar da mutum sai a kashe shi shi kaɗai ake ce ma gadar ko fatak gadar shi kadar yana iya zama ka zare fat to su ku ma'abuta yaudara wanda kuka yaudara mutane yanzu kuka kuke yi wani kukan mai kuke alhali hawaye na kwarara na abin da kuka aikata wato wanda aka yi ma abin hawaye na kwarara jini bai kabe ba yana zuwa kuma bakin ciki na nan ku misalin ku shine misalin wannan matan nan da ta warware kadinta bayan ta sha wahalar kadawa wannan misali ne na alkur'ani a suratun nahal wanda Allah ya ba da labarin masu warware alƙawari kamar wadda ta yi kaɗi ne ta warware kaɗinta wani matsal ne da ke barawa a larabci na wata mata da ta yi kaɗi yanzu ba a yin kaɗi yanzu ma kaɗin sai an ma yaro bayani auduga ta mai da zare sai ko wadda ta kan yi an ce wata mata ce ko an ce ko ba ta tana dan matsalan hankali ne ta kan kada zare sai ta zo kuma ta kaɗe shi ta maishe shi auduga to ta sake kada zaren ta sake maida shi haka take to ta sha wahalan kaɗi ta kuma maida shi zare a ta maishe shi kada bayan ta bayan ta maishe shi zare ta maida shi kada ta sake maishe shi tana ta aiki haka kamar mai gini yana rusawa to ma'ana wannan wannan misali ne ga wanda ya yi imani ya ɗauki alkawari ya zo yarwar al'awar su ne fa suka yadda da wannan annabi suka shiga addininsa su ne kuma suka yi mubaya'a ga husaini alaihi salam suka aika masa da haddada tsaratsan suka ce mashi yanzu to su ne kuma suka zawa suka yaƙe shi je misalin ku shine shigen misalin wanda abin da yanzu ya riga ya zama ya wuce wato ainihin lokacin da za a yi da suke abu ya riga ya wuce ya riga ya tafi kuma firma abin da kuka addamar makanku domin allah ya fushi da ku kuma azaba za ku dawama wannan shi ma ayan alkurani ta sa a cikin jumlar maganarta bisa ma kaddamar lakum an fusukum wannan alkurani ne an sai sallahu alaikum wa fil azabi antum khalidun amma alkurani bisa ma kaddamar lakum an fusukum an sai sallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun da kuma sai ta ta ce da ku da su da ku nike magana ku ne wa'annan yanzu kuka kuke yi ta ce eh to wallahi ku yi kuka mai yawa ku yi dariya kaɗan kun riga kun tafi da kunyar kunyan al'amarin kunyatar ta da haftun bai ariya wato kun tafi da kunyan abin kuma ba za ku iya wanke wannan ba har abada kasa akwai wani abin da mutum zai aikata wata rana ya zo ya wani aiki wanda zai wanke wannan ya laifi ya wani abu kamar yadda wannan yazid bin mas'ud annashal yake ce ma mutanensa na basra ga dama ta samu ku wanke rudan da aka yi muku kuka ji kuka yaƙi amirin muminin a ranar jama to yanzu dama ta samu ku je ku kare ɗansa husaini ku wanke wancan yaudarar da aka yi muku da wannan to da a ce misali sun iya yi da za su ce wannan da wancan wancan an yaudare mu mun je mun yaƙi amirul mu'minina mun ɗauka cewa abin da aka gaya mana dangane da shi gaskiya ne muka dawo muka gaba aka bari to amma yanzu mun zo mun rama mun yaƙi mun ba da jini nan wajen kare ɗansa to da sai a ce sun wanke wannan da wancan misali to amma yanzu bayan kashe hussein waɗanda suka kashe hussein akwai wata dama da za ta zo su wanke wannan su ce su ne su ne suka je suka kashe Hussein amma yanzu bari su zo su taimaki imamu zainul abidi masala sai su wanke wannan haraba haraba wannan ba su riga sun tafi da kunyatan wannan abadan ba za su taɓa wanki ba abinda za zai zo su wanke wannan wannan kuma kunyatan ba abinda zai wanke shi sai sai wutan jahannama wani wutan jahannama ba wanke shi zai ba zai dinga kona shi an fi ce a wanke shi kamar zai wanke su su wuce su shiga aljanna ke har abada sun riga sun tafi da wannan kunyar yaya ina ku ina wanke kashe tsatsan hatimin nubuwa ومعدن الرسالة سيد شب... سيد شباب أهل الجنة shine shi kuma shine ainihin mafakan mai ɗimuwa a cikinku shine wurin zuwan wanda wani abu ya sauka masa ya je ya samu maka shine kuma ainihin manar ɗin hujjanku shi ne ainihin wato wajen shi kama wajen shi za ku biɗi shari'a wajen su za ku biɗi mafaka shi ne hujja a kan ku shi kuma kuka gashi to ina kuma za ku je kamar wani ne wanda yake shi ne zai cece ka sai ka kashe shi to sai ka je wajen wane ya cece ka kuma shi ne shi ne fat shi ne ainihin mafitansu duniyansu da lahiransu sai suka kashe to ina so in samun mafita kuma an gama to turma abin da kuka aikata nisanta ya tabbata gare ku kuma wannan aiki naku ya taɓe kuma hannuwanku sun taɓe kun dawo da fushin Allah kuma yanzu ƙasƙanci da walaƙanci an riga an buga mushi kushi kai can ku ya mutanen ku ba kun san wani ƙira kuka yi manzan Allah wani hanta na manzo Allah kuka kuka kishiyantar da rashin ruwa wani jini ne nasa kuka shekar wata kame- karimiya ta sace kuka bi- bijiro da ita a sarari wato kar- karimiya ana eh, ainihin eh, wadda take a- tana cikin gida a- a a katange sai gashi an fito da ita a waje an- ana ganin ta a sarari sannan kuma wani hur- alfarma ta annabi kuka keta kun zo da babban laifi wanda ya cika sama da ƙasa mamaki kuke sama ta yi ruwan jini wannan kuma ya nuna wannan ya auku kenan sama ta yi ruwan jini din sama ta zama jaja zo an ga jini na zuba yana dugowa kamar yayyafi kuma a wannan rana duk abin da aka ɗaga ya zama jini duk dutse da aka ɗaga ya zama jini ni karanta akwai wani eh, chronicle irin tarihi anglo-saxon ina jin yanzu da yake lokacin intanet in mutum ya ya buga net ya sa anglo-saxon chronicle zai gani Su- ta- tarihi ne suka rika zuba rubutawa na abin da ya faru kan zamanin kowane sarki ban kiyaye shekaran ba amma a wata shekara sai suka ce rannan duk cheese da bata a wannan ranar ya zama jini wato sun rubuta tarihi ba su san karbala ba san ba su abin da ya faru ba amma sun ce a wannan she sun kan faɗi abin da ya faru ne a shekara wannan a ƙasar ingila kenan to duk abin da ya faru a zamanin kowane sarki sai a ce zamanin sarki ne an yi kaza shekara ta kaza an yi kaza to sai suka ce a wannan shekarar duk eh, cheese da bata ban san muna cin cheese da bata a nan mun san su ma me muke ce masu da hausa gara ma a kasashen mm, irin hausawa da suke zaune a kasar larawa sun sun- sun san sa musu suna suna ce ma wannan za- zabadi amma ne irin zubda kenan ainihin bata kenan wannan kuma kila su ce masa jubur jubur cheese amma nan ba su ba mu san su ba jubur muna ce mashi cuku ne amma cuku ba shi ne cheese ba ana shafa shi ne a hobbs a ci to su kuma da yake abincinsu muhimmin abincinsu shine eh, burodi da kuma zabadi din nan, ana shafa masa a ci shine muhimmin abincinsu to sai ya zama wannan ranar wannan shekarar suka ce a shekarar ne a wata rana aka ga duk duk man shanu duk ban ce man shanu ya zama jini to da aka duba ku sai aka ga shekaran waƙen karbala ne su kuma a can abin da ya faru a wurinsu abincinsu ne ya koma ci to kuma an ga duk duwatsu a lokacin duk sun sun aka ɗaga su sai a gaji kuma sama a kofa ta yi ruwan jini ne sosai kuma ta zama jaja zur har zama ranar da rana amma in ka dubi kana duba mutane kowa launin launin ja ya zo kamar a ce ainihin sama, sama ta rufe da ja za ka ganin komai ya koma ja ne To haka nan ya zama sai to kuna mamaki ne don kun ga wannan ya auku ta ce azabar lahira ya fi wannan kuma ba wanda zai taimake ku ranar to kada jinkirin da aka yi muku ya ruɗe ku don Allah Allah ya jinkirta musu ne imhali aka yi mu- an saurara musu ne kada jinkirta muku da aka yi ya ruɗe ku ku ɗauka ba komai ba ne domin shi Allah ta'ala shi baya bukatar gaggawa kuma baya jin tsoron abu- in bai ɗauki fansa ba abin zai kuɓuce ubangijin kwananan a madakata wa ina rabukum da mirmirsa ina rabaka da mirmirsa to da a hudu ban sai da zainab za mu dakata tun da lokacin sallah yayi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyib insha Allah